بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته safiyar lahadi 4 ga watan zulkada shekara ta 1445 bayan hijirar manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam wanda ya dace da lissafin 12 ga watan mayu shekara miladiya ta 2024 wannan shine darasi na 11 insha Allah cikin jeran darussa daga littafin akhlaqul ulama wallafar al-imam al-hafiz Abu Bakar Muhammad ibn al-Husayn al-Ajurri wanda ya rasu shekara ta 360 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama kamar da sunan tafin ya nuna yana magana akan halaye da ɗabi'u waɗanda ya kamata a samu malamai da masu harkar addini da ilimi su kula da su a za mu tashi a lambar tarjama ta 60 shafi na 103 a wannan nuskata wadda malai yake cewa akhbarana abubakrin قال حدثنا يحيى بن محمد بن سعيد قال حدثنا الحسين ابن الحسن المروزي قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال أنبأنا سليمان ابن المغيرة عن حميد بن حلال قال قال أبو الدرداء يتي أبو الدرداء صحاب من الله صلى الله عليه وسلم يناتيوا إن أخوف ما أخاف ما في جرمان أبند نكي جنس أورو إذا وقفت على الحساب idan aka tsaida ni a ranar alkiyama lokacin hisabi an yi ƙala abinda nake tsananin tsoro in aka tambaye ni aka ce mini kada alimta an baka ilimi ka kasance mai ilimi fama za a milta fi ma alimta wani aiki kai da ilimin da ka sani ya ce wannan tambaya duk sanda ya tuna ta yana jin tsananin tsoro wani hadisi ko wannan asari yana cikin littafin az-zuhud na Abdullahi dan Mubarak da musannaf na Abdurrazzaq as-Sanani da tabaqat na Muhammad ibn Sa'd al-Misri al-Basri afwan da kuma az-zuhud na Imam Ahmad ibn Hanbal da wasu wurare قال اخبرنا ابو بكر قال حدثنا ابو بكر بن ابي داود قال حدثنا بندار محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن ابن مهدي عن معاوية بن صالح عن حبيب ابن عبد ابن عبيد قال يتي قال أبو الدرداء أبو الدرداء يناتيوا لا يكون الرجل عالما حتى يكون بالعلم عاملا mutum baya zama malami har sai ya zama yana aiki da ilimi da gurgurdan aikinsa da ilimi da gurgurdan dacewarsa da a kira shi da suna malami wannan ma yana cikin kitabu zuhud na wake da tabaqat na ibnu sa'd da kuma albayhaqi a cikin as-sunanul kabir haka na abubakar al-khatib al-baghdadi a cikin tarihinsa wa akhbarana abubakar qala dasana ja'far ibnu muhammad as-sandi as-sandali qala dasana hasan az-za'farani qala dasana muhammad ibn yazid ibn khunais qala dasana umar ibn qais haddathani ata ata yace kana فتن يختلف إلى أم المؤمنين فيسألها وتحدثه wani matashi ya kasance yana yawan zuwa gun ummul mu'minina Aisha radiyallahu anha fayasaluha yana mata tambayoyi fatuhaddithuhu ita kuma watuhaddithu ita kuma ta bashi amsoshi ta koya mishi abin da ya tambaya faja'aha zata yawmin wata rana sai yazo yas'aluha yana tambaya faƙalar sai ta ce mashi ya bunayya ya kai ɗana hal amilta bi ma sami ita wai duk abin da nake koya maka na karatu a baya shin kana aiki da su kuwa faƙala la ce wallahi ba na aiki ina dai saurara kawai wallahi ya umma ya ce ya mahaifiyata wallahi ba na wani aiki na a zo a gani ƙalar ta ce ya bunayya ta ce to kai ɗana fafima ta stakthiru min hujajillahi alaina wa alaika to me yasa kake yawaita hujjoji da Allah zai kama ka da su mu ma da muka koya maka Allah ya kama mu da su me yasa kake yawaitawa kanka haka in ba za ka iya aiki da ilimin ba to ka tsaya daidai abinda ya sawwaka mana don mai kullum za ka yi ta koyon ilimin da ka kasa aiki da shi wannan magana ta aisha tana cikin binne littafin iktida'ul ilm al'amal na na khatibul bagdadi wa akhbarana abu bakrin qala haddathana abu bakrin abdullahi ibn muhammad ibn abdul hamid al-wasiti haddathana zuhair ibn muhammad haddathana ubaidullah ibn musa haddathana ja'far ibn barqan am maimun ibn mihran أن أبا الدرداء قال ويل للذي يعلم مرة لا يعلم مرة ويل للذي لا يعلم مرة وويل للذي يعلم ولا يعمل سبع مرات يتي بني يا تبت جاهل كفا ديا بني يا تبت جمي إلمي وند بايا أيكي دا إلمي كفا بكوي aga bonan da mai ilimi yake ciki da bai aiki da shi ya ninninka na jahili za ka ba mu ga kowa ɗabi'a mutane akwai laifin da idan mutum ya yi za su kalla kawai sun san laifi ya yi saboda suna ganin shi gama garin mutum amma idan wani wanda ake kallon mai ilimi ya irin wannan laifin to sun dinga zargin shi kenan habawa ne da iliminka habawa ne ana ganin mutuncinka wataƙila ma ko da laifin bai kai girman wancan da jahili ya yi ba to wannan haka yake a cikin ɗabi'ar ɗan adam kuma haka yake a shar'ance kamar da Allah madaukakin sarki ya ce matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama man yati min kunna bi fahishatin mubayyana yudha'af laha al'azab wanda ta aikata wata alfasha bayyananniya Allah ya ce za a ninka mata azaba saboda mene saboda fadan Allah wa dhkurna ma yutla fi buyutikunna min ayati llahi wal hikma saboda a dakunan su ake suka da alqur'ani Allah ka tsare mu qala muhammad ibn al-husayn malan ajuri yace man tadabbara hadha duk wanda ya tsaya ya kalli waɗannan asarai da hadisai da maganganun malaman nan ashfaqa min ilmihi an yakuna alaihi zai tausaya wa kanshi kada ilimin shi ya zama mai hujja a kansa lalahu ba hujja a gare shi ba zai tausaya wa kansa fa idza ashfaqa idan mutum ya tausaya wa kansa maqata nafsuhu sai ya ji haushin kansa yayi wa kanshi karatun tanatsu ya zargi kansa وبأن أخلاقه الشريفة التي تقدم ذكرها له وبان بأخلاقه الشريفة التي تقدم ذكرها لها ذكرنا لها سيكما يقوكري يرقو da waɗancan halaye masu kirki na farko da aka ambata waɗanda aka ce halayen da ya kamata malami ya riko da su wallahu almuwaffiq lana wa lakum ila ar-rashadi min alqawli wal amal Allah muke fata ya bamu dacewa in ji malam ajuri da ni da nake magana da ni da ku da kuke karantawa Allah ya samu dace da ayyuka nagari a maganganunmu da ayyukanmu ya gama wannan juz'i ne a littafin a yadda littafin juz'i ne ya kare sai kuma yace bismillahir rahmanir rahim kitabu akhlaqil alimil jahilil mutafannini al muftatani bi ilmihi bayani game da halayen malami wanda ga karatu amma kuma halaye irin na jahili wanda yake iliminsa ya zama mashi fitina ilimin shi ya zama mashi jarabawa Allah ka tsare mu domin shi ilimi a darajarsa shine aiki da shi idan mutum yana da ilimi baya aiki da shi to wani mataki ne na jahilci wani advance mataki ne na jahilci ya shiga haka yake a shari'a haka yake a urfi shi yasa al-Imam Zahabi ya kawo ta magana ta wani malami cikin tabi'ai Abu Imran al-Jawni da yake magana yana cewa ya ji wani malamin sa na cewa iyyakum wal alim al fasiq ku guje wa malami wanda yake mutumin banza da labari ya kai wa Umar sai Umar rubuta mishi wasiƙa yace mishi kai kuwa wani irin zance ne wannan mai tufka da warwara malami kuma fasiki sai ce eh ya amiral mu'minina abinda nake nufi da haka wato malami wanda yake magana da ilimi amma aiki kuma na laifuffuka da sabawa Allah yace kaga wannan ai idan mutane sun bi shi bata za su sai Umar yace to na na gane rabon da kake nufi to da zabi kawo wannan magana sai ta alike yake cewa innama ankara alaihi Umar li'annahum lam yakunu ya'udduna bil ilmi illa man amila bi ilmihi abin da sa Umar ya mushi inkari saboda su a cikin kwalwarsu salaf ba sa tunanin malami sai wanda yake aiki da iliminsa ba su san malami wanda za a ce ka ji faɗan malam ka ka aikata aikinsa ba su san irin wannan Allah ya kyauta malam ajuri ya ce ƙala muhammadu bin al-husayn katta kaddamatil akhbaru hadisai sun gabata anin nabi sallallahu alaihi wasallama daga ma'aiki tsara min talas tabbata a gare shi wa an sahabatihi radiyallahu anhum da kuma asare daga sahabbai Allah ya ƙara musu yarda wa ana immatil muslimina rahimahumullah da kuma sauran malaman musulunci Allah ya gafarta musu bi sifati ulama'i bi sifati ulama'a fi zahir an ambaci siffofin malamai a zahiri lam yanfa'ahumullahu bil ilm wadanda Allah bai amfana su da ilimin ba mimman talabahu lil fakhari sune waɗanda suka nemi ilimin dan alfahari dan a ce sun isa war riya'i suka nemi ilimin dan a gani a yaba musu wal jadali da wanda suka nemi ilimi don su dinga jayayya wal mira'i da musayya wa ta'akkala bihi al'agniya don kuma su dinga zama tebur ɗaya suna cin abinci da masu kuɗi don su zama suturarsu da gidajensu da matansu da abin hawansu da tunaninsu irin na masu kuɗi wa jalasa bihi muluka don wannan ba su damar zama kujera ɗaya da sarakuna wa abna'al muluki da ‘ya'yan sarakuna liyana labihir duniya, ɗin ya samu duniya da wannan ilimin nasa, da an faɗi halayen. Fahuwa yan su nafsahu ila annahu minal ulama, malamin da yake kafa kansa a matsayin shi cikin malamai yake, wa akhlaquhu amma kuma halayensa da ɗabi'unsa, akhlaqu ahalil jahali wal jafa, halayen jahilai ne, halayen mutane wanda suke masu jafa'i. fitnatu kulli maftunin shi wannan irin malami fitina ce a gun duk wani wanda Allah ya nufin jarabta shi da fitina duk wanda Allah ya nufin kama shi da jarabawa ta fitina don Allah ya hada shi da malami wanda bai aiki da ilimin sa to Allah ya hada shi da Peter mai bulbulawa wanda za a bulbula a cikin wutar fitinarsa lisanuhu lisanul ulama mutumin da harshen shi irin na malamai ne ya iya jan aya da hadisi ya iya takhriji ya iya bayani yana da balaga ya iya raddidi ya iya wannan abubuwan da malamai suke yi wa amaluhu amalus sufaha amma yake shi kuma na wawaye la haula wala quwwata illa billah yace to bayan da muka ambaci wannan fa in qala qa'ilun idan wani mai tambaya yace fadhkuril akhbara fi dhalika to ka faɗa mana hadisai masu tabbatar da wannan yadda a can farko da ya faɗa halayen malamai na ƙwarai yace to ga kuma ayoyi da hadisai da ke goyon bayan magana to yanzu ma ya ce mun faɗi halayen malamai wanda ba na ƙwarai ba to bari mu faɗi hadisai waɗanda za su goyi bayan wannan maganganun ƙila na'am insha Allah qala akhbarana Abu Bakr qala haddathana Abu Bakr Qasim ibn Zakariya al-Mutris qala haddathana Abu al-Hasan Raja ibn Muhammad qala haddathana Muhammad ibn Abbad al-Hunai qala haddathana Ali ibn al-Mubarak an ayyuba as-sakhtiyani an khalid ibn durayk an ibn umar qala sayyidina abdullahi da umar yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yace man ta'allama ilman li ghairillah duk wani wanda ya koyi ilimi na addini amma ya zama manufarsa ba Allah yake nufata ba aw arada bihi ghairallahi ya nufaci wani Allah falyatabawwa maq'adahu minan nar la hawla wala quwwata illa billah Nabi sallallahu alaihi wasallam yace to ya lissafa ya nemi gidanshi a wuta ya jira gidanshi na wuta wani hadisi ne wanda yake ainihin wato a malamai sun yi sabani game da ingancinsa al'imamu a tirmizi ne ya ruwaito shi da nasayi a cikin sanar kubra da ibn maja da ibn adiyin a cikin alkami shi kan shi al'imamu tirmizi da ya ruwaito shi ya ce garibin haka na zamu ga shekul albani ya kawo shi a cikin littafinsa wato ba'ifa saboda matsalar shi shine wancan Khalid ibn Duraik ana cewa bai riski Abdullahi dan Umar ba wallahu ala sai dai ma'ana hadisin tana da shawahidu zamu ji wasu daga ciki wa akhbarana Abu Bakr qala anbana Abu Muhammad Abdullah ibn Salih qala haddathana al-Hasan ibn Ali al-Hulwani qala haddathana Sa'id ibn Abi Maryam qala haddathana Yahya ibn Ayyub an ibn Jurayj an Abi Zubair an Jabir qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم manzo Allah ya ce la tata'allamu al-ilma litubahu bihi al-ulama kar ku koyi ilimi don ku dinga yi wa malamai tinkahu dinga cewa to mu ma dai mun iya yanzu me za a ga mana kuma haddace mun yi ehe karatu ne muwa mun yi digiri ne mun yi ka dinga yi malamai tsageranci saboda kai ma ka samu wani rabo na ilimi ka dinga cewa ba wanda ya isa kai ma yanzu malami ne kai ma dole a saurare ka to kaka koyi ilimi dan wani wala litumaru bihi sufaha kar kuma ka koyi ilimi dan ya zama maka wato wani abin jayayya da wawaye wanda kullum zaka fito kace duk wanda ya isa ya zo a hada a waje kaza a hada a gari kaza ko a police station kaza ko a pejin wine ko a tiktok kaza wannan wawaye ne suke yin wannan ba harkar ilimi bace wannan da ba wannan harkar wawaye ne Allah ya sa mun gane gaba duk wanda zai fito yana magana akan ilimi ya ce mu haɗu da kai a waje kaza in ka isa in nayi maka kaza ko ruwa sai an tauna maka wannan magana wawaye ce ba magana malamai bace litumaru bihi as-sufaha kai safihi ne kana neman sufa wa ‘yan uwanka da za ku je ku yi ta jayayya to karka nemi ilimi don wannan wala liyahtabaru bihil majalis ko kuma ka nemi ilimi don kana so ka zauna a wani majalisi kana so kai ma ka zama malami ni ma ana so na ilimi saboda ni ma na zama irin albani irin jafar irin muhammad bin usman irin dr sani wato girma da shaharar malaman kawai kake gani matsayin da suka samu a cikin al'umma shi kawai kake nema baka tunanin abin da zaka samu a lahira wato shi ilimi kullun so ake yi dinga zaman maka kamar yadda kake sallah ai sallah baka yin ta dan kana tunanin wani mutum ya baka wani abu a duniya sai dan ka kai fajiri mara mutunci shi zaka dinga yin sallah dan haka to zama iliminka da karatun da kake da nazari da halattar makaranta da muraji'ar da kake duka kana yi ne kana neman abin da ke wurin Allah idan kana haka to zaka ga baka bukatar sai kai jayayya da kowa akai baka bukatar kai rigima da wani akan wani majalisi ko an hana ka limanci ko an hana ka huduba ko an hana ka ta ba za ka yi wata rigima ba domin duk wannan abin na duniya in an hana ka bai hana ka ka samu abin da ke wurin Allah ko mun gani wato wani bai iya tare ma wani samun abin da ke wurin Allah amma yana iya tare mishi samun na duniya saboda shi a na duniya misali liman din da ya kwaya ɗaya ne dole to da kan haka cewa ne liman sauran dole da ya tare musu wuri hiri su jira ran da baya nan ko ran da ya mutu ko ran da aka cire shi amma na lahira wani bai tare ma wani wani Allah rama guda ɗaya shi ne ci musabaka a duniya ko a lokaci guda amma a lahira fa za a ce dukansu ikra a wartaki ba wanda ya tare ma wani kowa iya tilawa shi a inda zai tsaya tilawa ka ta kai ka ba ta wani ba saboda idan lahira kake nema da iliminka za ka kara da duk waɗannan fitintunan hasada keta kyashi ganin wane ya riga ya bayyana mu ya za a yi mu bayyana ganin wane ya fi ni duk za ka ga sun fita daga zuciyarka saboda ba wannan abin banzan kake nema ba ya ce to wanda faman fa'ala zalika fannaran nara nabi ya ce duk wanda ya ilimi don wannan don ya yi ma malamai tunƙaho ko ya yi wa jahilai ya yi jayayya da sufaha'u ko don ya zama sanadiyar ilimin yana so ya samu matsayi na duniya a bashi majalisin ilimi ya ce to wannan di wanda ya haka to ya jira wuta ya jira wuta ina tsoratar da shi wuta wuta wannan hadisi ne sahihi yana cikin sunan ibn majah baraka jama'a sai a kiyaye qala akhbarana abu bakarin qala anbana anbana abu ubayd ali ibn al-husayn ibn harb al-qadi qala haddathana abu abu al-ash'af ahmad ibn al-muqaddam miqdam qala haddathana ahmad ibn khalid قال حدثنا إسحاق بن يحيى ابن طلحة ابن عبيد الله حدثني ابن حدثني ابن كعب بن مالك عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يتي نجم من الله صلى الله عليه وسلم yana cewa man talaba ilma li yujariya bihil ulama wanda ya koyi karatu dan yana so ya dinga yin kafada da kafada da malamai shi ma ya zama cikin lissafin su a dinga gayyata shi tarurruka a dinga kiran shi lakcoci da mahadarori da saminori a dinga ba shi wani recognition na musamman ya zama mashahuri ‘yan mata su dinga san shi da zawara ko ta ko'ina a dinga kawo mashi kyaututtuka da saƙonni abinda yake nema kenan wannan abu na duniya a dinga sa karatun shi a gidajen tv da rediyo wa mariya bihi sufaha kuma dan ya dinga jayayya da jahilai da wawaye wa yusrifa bihi wujuhan nasi ilaihi don shi ma ya karkatar da fuskokin mutane zuwa gare shi mutane su fara sauraron shi a fara taruwa a gabansa ya zama yana da ɗalibai yana da mabiya yana da ‘yan agaji yana da ‘yan abin nan ɗinshi ‘yan kundin bala da masu kare shi yana da fans to wannan annabi ya ce a da kalahun nara to Allah zai shigar da shi wuta la ilaha illallah wannan hadisi a isnadin shi yana da ainihin maganganu amma hadisi ne tabbatacce kamar da shekul albani yake faɗa a cikin sahihu sunan tirmidhi al-imamu tabari abu ja'far tabari mai tafsiri yake cewa abin da yasa aka faɗi wannan magana ita ce saboda wanda duk ya koyi ilimi dan waɗannan fuskokin to zai zama bai koye shi don neman abin da ke wurin Allah ba ya koye shi ne don neman abin duniya kuma a garin neman waɗannan abin duniyan zai zame har ya je aiki da yan wuta mun gane wato zari'a ce zuwa ga karkacewa da lalacewa shi sa aka yi wannan halin ba wai kawai da zaran yi haka zai zama ɗan wuta ba amma a ɗabi'ance garin neman waɗannan abubuwan to zai aikata abubuwa da dama da suka fitar da shi daga tafarkin aljanna zai yi ƙarya zai yi hasada zai ci amana zai yi gulma zai yi batanci zai yi wa malamai abin nan raini zai ci mutuncin masu mutunci zai aikata abubuwa da yawa na barna da za su tara mashi zanubai da za su kai shi wuta saboda ka sai mutane su kiyaye malam ya sake cewa qala akhbarana abubakarin qala hadathana abu ja'far ahmad ibn muhammad البرزعي في المسجد الحرام قال حدثنا يونس ابن عبد الأعلى قال حدثنا عبد الله عبد الله بن وهب قال أخبرني يحيى بن سلام عن عثمان ابن مقسم عن سعيد المقبري عن أبي هريرة أبو هريرة يتشي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي يتشي إن أشد الناس عذابا يوم القيامة عالم لم ينفعه علمه lalle mafi tsananin azaba cikin mutane ranar alkiyama da gaske akwai malamin da iliminsa bai masa amfani ba bai aiki da iliminsa wani yana cikin mujam tabarani as-saghir da al-kamil fi du'afa'ir rijal na Abu Ahmad ibn Adi da kuma Shu'ab al-Iman da al-Kifaya fi ma'rifati usul riwaya isnadin sa mai rauni ne malai sake cewa قال أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا أيوب بن محمد الوزان قال حدثنا غسان يعني بن عبيد عن عثمان البري عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أشد الناس عذابا يوم القيامة عالم لم ينفعه علمه وانا إرن وانشان نشيوا وديك شاهدي قريش قال أخبرنا يحيى أبو بكر قال أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أحمد بن يحيى الحلواني قال حدثنا عبد الله ابن الصادق قال حدثنا يوسف بن عطية عن ثابت يوسف بن عطية wannan wato malami ne wanda yake abun tuhuma kwarai da gaske haka in kan shi isnadi isnadi ne mawdu'i wannan an Anas qala yace wai daga Anas Anas wai yace qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallama annabi yace yakunu fi akhiriz zamani ubadun juhalun wa ulama'un fussaqun a ƙarshen zamani za a yi masu bautar Allah da tsantsar jahilci sannan kuma za a yi wato malamai fasikai amma dai wannan isnadi ne mawdu'i da aka ga shekul albani ya kawo shi a cikin silsilar da'ifa قال أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو بكر جعفر بن محمد الفريابي قال حدثنا محمد بن الحسن البلخي قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال أنبأنا سفيان الثوري قال يقال ya ce ana cewa ta'awwazu billahi min fitnatil abidil jahil ku nemi Allah ya tsare ku daga fitinar jahili mai bauta Allah jahili mai kula da addini wanda ba bisa ilimi ba wa fitnatil alimil fajir ku nemi Allah ya tsare ku daga fitinar malami wanda yake fajiri fa inna fitnatahuma fitnar waɗannan guda biyun fitnatul likulli maftunin bala'i ne ga duk wanda Allah ya so ya fitine shi to Allah yana iya fitinar shi da waɗannan guda biyu wannan yana cikin azuduwar raqaiq na Abdullahi dan Mubarak da kuma wato Jami bayan ilmi fadlihi na Ibn Abdul Barri An-Namari da Al-Madkhal ila Sunan na al-Imam Al-Baihaqi قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا الفريابي قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا سرقة بن خالد قال حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال سمعت مكحولا يقول إنه لا يأتي على الناس ما يؤدون حتى يكون عالمهم فيهم أنتنا من جيفة حمار ce lallai mutane abinda ake gaya musu na bala'i da jarabawa da lalacewar zamani a ƙarshen duniya ba zai riske su ba sai an wayi gari wanda ake cewa malami a cikinsu inda za a sanya jikin shi ya dinga wari saboda zanuban shi to da sai warin shi ya fi warin mushen jaki wari ba haula wala quwwata illa billah kuma ga su sauran قال أخبرنا أبو بكر قال حدثنا الفريابي قال حدثنا العباس بن الوليد أم مزيد قال حدثني حدثني أبي قال سمعت الأوزاعي يقول ناجم على الأوزاعي عبد الرحمن ابن أمر yana cewa kana yuqalu mutane suna cewa wailul lil mutafaqqihina li ghairil ibadati bone ya tabbata ga masu koyan karatu ba dan bauta Allah ba wal mustahillina al hurumati bishubuhati hakanan bane ya tabbata ga masu halasta abinda Allah ya haramta ta hanyar kawo shubuha wannan yana cikin littafin al-faqih wal mutafaqqih na al-imam al-khatib al-baghdadi da littafin al-madkhal ila sunan na baihaqi malam ya sake cewa akhbarana abubakar qala haddathana muhammad ibn yahya ibn muhammad ibn sa'id qala haddathana al-husayn ibn al-hasan al-marwazi qala anba'ana abdul malik ibn abdullah ibn al-mubarak qala abba'ana bakkar ibn abdullah قال سمعت وهب بن منبه يقول قال الله عز وجل وهب بن منبه kamar da aka sani dama tsohon malami ne a cikin addinin kiristanci saboda haka yana da ilimi na littafan su nada shine yake hakaitowa da gaskiya littafan su nada yake cewa Allah ya ce fi ma yu'atabu bihi ahbaru bani is fi ma yu'atibu bihi ahbara bani isra'ila a cikin irin tofin alatsi ne da Allah wadarai da Allah yayi ma malaman banu isra'ila wanda dama suna daga cikin kwatance da ake na malamai wanda suke karkacewa daga hanyar Allah kamar yadda ake gani har yanzu aka ji an ce fasto wane yayi kaza fasto wane yayi kaza to wannan irin mummunan hali na malaman Bano Isra'ila tsohon abu ne yace tafaqqahuna bi ghairi dinillahi sun koyi ilimi ba don Allah ba li ghairi dini ba don addini ba wa ta'amaluna li ghairi amal wa ta'lamuna li ghayril amal kuna karatu ba dan aiki ba eh ta'allamuna na'am ta'allamuna ne an share ɗaya ne wa tabta'una ad-dunya bi amalil akhirah yace sune malamai masu siyan lahira su sai da lahira su karbi duniya wato aikin lahira amma su yi dan a basu wani abu na duniya talbisuna juludad da'an suna sanya fatar abin nan a a a da'an sune raquma ko min ad-da'an ithnain wa min al-baqar ithnain suna sanya fatar raquma a jikin suturas a wadancan zamun nan daga cikin sutura ta alfarma shine suturu wadanda ake yi da fatin dabbobi har yanzu ba har yanzu abin da ake ce ma farwa da turanci ana tashi da fur stira ko da rigar sanyi ce da za a yi da fatar damusa ko fatar kaza suna da tsananin tsada an kai tsadanta sai hankalinka ya tashi saboda ka stira ce ta alfarma stira ce ta nuna isa yace a wa tukhfuna anfusaz zi'abi kuna ɓoye. kuna ɓoye da zukata a cikin ƙirjinku irin zukatan kyarkeci wato ku makirai ne mutane makirai da sunan malamai wanda har za su yi mitin su ƙulla makirci wa al'ummarsu ko wani ɗan uwansu watan watan kuna alƙazza min sharabikum sannan kuna kore abin nan datti ko ƙasa daga abin shanku wato ku ‘yan gayu ne ba kwa shan ruwa sai tatacce sil na cikin roba kenan saboda gayu ba kwashin kowane irin ruwa sai na musamman wata tali'una amsalal jibali min alharami sannan kuna haɗiɗiyan abubuwa ɗibga ɗibga kamar girman duwatsu na haram wato Allah kaɗai san yawon haram da kuka ci wata sukuluna dina alal nasi da saƙiluna dina alal nasi ko sannan kuna maiwa da mutane addini ya tsanani duk wani sauki da Allah ya musu kun kibari su san wannan saukin sai dai ku ta tsananta musu ku ce su kawo kaza su yi kaza kaza ku ƙara musu abin da Allah ya ce a tsaya ya ce amsal aljibali tsanani kamar dutse tutiluna salata kuna tsawaita musu sallah bayan an ce ku ku yi musu kadan wa tubayyiduna thiyaba sannan kuna yi kuna kuna kuna kuna sanya fararen kaya wato kuna stati kuna su kola kuna cin gayu kaya irin na duniya tanqusuna malal yatim sai ku dinga rage dukiyar maraya da ita kuke kuke cinyewa wal armila da dukiyar bazawara wanda mijinta ya mutu bayan kira ku raba gado sai kun sace wani bangare na dukiya fa bi izzati yace Allah ya ce na rantse da buwayata halaftu nayi rantsuwa la adribannakum bi fitnatin yadillu fiha ra'ayi bi ra'ayin wa hikmatul hakim Allah ya ce na rantse da Allah sai na jawo muku fitintunu waɗanda masu hankalin cikinku masu hankalinsu ya gushe masu hikima cikinku sai hikimarsu ta gushe wannan duk da aiki asari ne daga littafin banu isra'il maka ga waƙi ne game da malamai waɗanda suke ba na Allah ba wannan abin shi ne abin da suke neman karatu ba don Allah ba sau da ba karatun ya fi damunsu ba fiye da laƙubban da ke tare da karatun kowa so yake ko a ce mashi sheik ko a ce mashi dakta ko farfesa ko gwani ya fi damuwa da waɗannan laƙubban fiye da asalin ilimin sannan za ga mutane ne waɗanda suke aiki na duniya shi ne damuwarsu malami bai zauna ya karantar da mutane addini ba amma duk wata ragaita ta duniya za ka gan shi damuwar shi mitin ɗin siyasa damuwar shi yadda za a yi a kawo ɗan takarawa ne ko a fitar da wani yana nan ɗalibai kuma suna neman shi wasu gan shi malamai da yawa ma sun bar inda dalibai suke rayuwa sun kuma anguwanni da garuruwa na masu sun zama yan Abuja su ma sun zama yan Lagos sun zama yan Abuja har tutiya suke da cewa su ma duniya suke nema yadda waɗancan suke neman duniya malamai da sutura irin ta yan gayu suna ganin abin da ake ce suturar malamai ma kaskanci ne gare su irin sutura da da aka san malamai da ita wadda sutura ce da take alamta tawalu'u da take alamta daukar duniya da sauki malami ya zama rigar shi kwaya ɗaya ce ko kwaya biyu wani in zai wanki sai ya wuna a gida ma bai fito ba yadda aka faɗa gaba da malamai na gaskiya Limamul bukhari da kake jin labari Limamul bukhari ɗan rigar shi kwaya ɗaya ce ya taɓa wanke ta ma iska ta gudu da ita saboda haka ranar kasa fitowa sai da ɗalibai suka gaba su gan shi ba a makaranta suka zo suna ta ƙwanƙwasa ƙofa suka ji mure shi daga cikin gida ya ce kun ji abin da ya faru sannan aka je aka yi karo-karo dirhami hudu aka siyo mishi wata riga nan ma ya ce to ba shi kuka bani imamul bukhari wannan da ake da ake faɗa amma yanzu za ga wani malami in za a kai mishi wanki sai an cika hilux inda ka san za a bude butik yawan kayan shi kuma kowace kwaya ɗaya sitiran ya ishe ka jari kuɗinta haka wannan ba malanta ba ce jama'a kuma suna justifying makansu wannan abin cewa suna yi ne saboda haka zamani ya zo da shi ai ku masu gyara ne ba masu biye ma zamani ba hata kuma malamin da bai yin haka to mutane suna ganin shi wannan wani ba kauye ne wani out of date ne ba za su iya gaita shi harkokinsu ba in za a yi wata harka ce kada Allah wannan an gaito shi nan wajen gaskiya saboda Allah ba zai dace da wannan da wannan taron ba za ga malami an gayyace shi zai je ya muhadara mai kuma ya ɗauki takardu da littattafai da kwamfuta da zai je nazari sai dai ɗauki jaka ta kaya inda kasan ɗan umara haɓa jama'a wani irin tunani ne ya shiga cikin ƙwallonmu jama'a wani irin tunani ne to wannan shi ne irin ɗabi'ar da malaman suke sannan zukatansu irin na kyarkeci da gaske kowa zuciyar shi tana cike da munanan tunane-tunane da daga'in gaba da ƙiyayya da hassada da kyamar ƴan uwansa musamman wanda Allah ya ba su fifiko fiye da nashi musamman wanda ake ganin a wannan matakin na duniya sun fi shi duk inda ya zauna ba yi da aiki in banda zagin su da batanci da suka da bibiyar laifuffukan su da neman na ƙasa su kaga wannan zuciyar shi irin ta kerkeci ce sannan bai da tausayi ba yi da imani malami ya samu duniya amma na kewaye da shi suna cikin wahala da talauci yana saka irin wannan kaya irin waɗannan kayayyakin yana da gida irin wanda ɗan duniya suka mallaka da motoci kala daban-daban amma kuma almajiran shi da yan uwan shi da na kusa da shi suna cikin yunwa da talauci da fatara bai iya musu kyauta ko sadaka ko ya jawo su a jiki ya sa su a hanyar da ya samu su masu samu kaga wannan zuciyar kirkici ce sannan wannan da ya ce suna kore datti daga cikin ruwansu kinaya ne akan wato rayuwa ta sharholiya wanda ya ɗauki duniya da zafi to shi ne wanda fa bai shan ruwa sai na musamman ruwa ba zai sha ba sai wanda yake tatacce wanda yake rufaffe a roba wanda yake na 'yan alfarma wanda aka saka a firiji ya sanyi ko tafiya zai yi ƙauyen su zai ta'aziyya sai ya cika buɗin shi da irin wannan ruwan na roba sau don ya je har ya je dawo da alula da sha duka ba zai yi amfani da nasu ba akwai wanda idan ya je idan ya je ma gari wa'azi ba zai sauka ba sai a hotel mafi kyau a garin dole ku nemi kuɗin da za ku kawo mashi wannan hotel din ya wace ya wace da zai a cikin gari to dole ku nemi mota ta aro wanda ba ku da irin ta ku ustazai dole ku nemi mota ta aro a cikin ku akwai dan ustaz haka dan sami ustaz da yake sallah a masallacin ku dole shi za ku je ku roƙa alga ta malam alhaji da Allah a taimaka mana in ya ga dama ya taimaka muku in ya ga dama ya muku wulakanci ce mun yi bakon malami ko muna buƙatan da Allah a bashi wurin kwana alhajin dole ya bashi falansa nan kawai zai iya kwanciya sannan alhajin dole ya ba ku aron motar shi ku nemi na mai ku ta yawo da shi kaga wannan ba malanta bace wannan duniyanci ne yayin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake kwanciya akan tabarma ana ganin ya tashi an ga impression an ga abin da irin wannan zanen da kwanciya take maka akan tabarma me sunan shi da Hausa ne me sunan wannan abin da zaka gani jikinka yayi kala yayi abin nan din tabarma haka da gefen fuskarka ni ba su sunan shi da Hausa ba impression da yake ce mai da turanci ko a dai ku gara abin da yake nufi in ka kwanta a inda babu laushi in ka tashi za a ga zanan ba nan makaranta a cikin abinda a cikin azumi ba cewa daga cikin ɗabi'an mutanen kirki shine baka kwanciya akan abu mai laushi kullun dai kana son ka gama da duniya lafiyar nan dole ka guje makwanci mai laushi irin na amarya din nan ba a ce kullun ka kwanta ba amma dai a ce kullun akan shi kake to akwai matsala da din da ka kwanta akan shi zaka manta lahira ne to irin waɗannan malaman waɗanda sun cinye haram gaba ɗayanta ba sun ci kuɗin marayu sun ci kuɗin talakawa sun ci kuɗin sun anso agun gwamnati da sunan addini sun cinye sun ansa agun talakawa da sunan addini sun cinye wanda aka ba su da gwamnati a ba talakawa bai kai ga talakawan ba wanda talakawa suka bayar a taimaki addini sha bai kai ga addinin ba me ke sa kake gani yanzu duk inda za a je a yi wani harka ta addini ko taron taron gina masallaci ko wani abu sai ka ji masu kuɗi suna cewa to su dai a nuna musu abin da za su yi kawai direct label suke so su kawai ni na so in sa muku tiles ne amma ku kauce in saka da kaina ni na so in sai muku last speaker ne ku ga min irin wacce kuke so in je in siyo da kaina an kawo saboda an bada kuɗin wanda ya bayar bayi da tabbacin za a sai wannan abin da kuɗin saboda ya gwada ɗaya biyu uku ya gaba a mai abin da yake so kuma shi yana so kudin shi su tafi lahira ne ba su tafi aljihunka ba ya baka kudi ya ba wani kudi don a harka addini ya ga mutumin da irin motar shi ta miliyan sha uku ya ga mutumin da irin rigar shi wadda kwaya yadi ɗaya dubu ashirin da haka yadi goma nan dubu ɗari biyu ce shadda ya gan shi da irinta ya gan shi da hular shi irinta dubu saba'in ya ji labarin ya je aure a irin gidajen da suke yin aure za ka yasan waɗannan kuɗaɗen miliyoyin da ya bayar ne da yake ta bayarwa su ɗin ne dai tunda wannan malamin ba ɗan kasuwa ba ne ba ɗan kwangila ba ne ba babban ma'aikacin gwamnati ba ne ba shagon sai da taki ko siminti yake da shi ba ba manomi ba ne malami ne zalla amma yana wannan sabga sa'an nan kuma sun tsananta wa mutane addini addini nan ya da sauƙi amma sun mai da shi da wahala sun kuntatawa mutane daga cikin kuncin da suke kuntatawa mutane sai yayin misali da tsawaitawa mutane sallah saboda rashin imani liman ya karanta mutane sura uku a raka daya tun suna jin kamar ibada suke har su fara jin haushin shi kaga ya bata musu ibada sai sun ji ya kai karshen sura kamar zai ruku sun numfasa sai ya dauko wata sura sai ya ƙara dauko wata kaga wannan zalunci ne an ce a rangwantawa mutane a sallah in zaka kai kadai sai ka je kai mai tsayi sannan kuma ga su da wato sai Allah sai annabi sai aka ce Allah ya ce idan aka kai ga wannan halin to za su shiga cikin fitintunu waɗanda masu hankalin cikin su ma sai su rudi kamar da ake gani yanzu kaga malami sai ka tama maki to me yasa yake yin waɗannan maganganun ina hankalinsa kai da kake dan tatsitsi almajiri ko ustazu kana iya kallon abin da ke cikin magana ko aikin na kuskure amma shi ya kasa gani sun shiga cikin fitina ana ta rigima kungiyoyi ana ta rigima masallatai aje nan aje can wani an cire shi ya ce bai ciru ba wani ya ce sai an koruwa ne wani ya, ya, ya birkice wani ya tsallaka daga wannan kungiya ya koma waccan wani ya mari magana an ce ma dan dariƙa ne shi yanzu ka ga fitintunu iri daban-daban a rasa kansa a rasa gindinsu duk abin ya damu mutane kamar da dai kake ganin to duk mai kawo wannan shine biye wa duniya tsabaragenta akan harka addini Allah ya tsare mu malam ya sake cewa akhbarana abubakarin qala dasana ja'far ibn muhammad as-sandali qala dasana al-fadl ibn ziyad qala sami'tu al-fudayla yaqulu innama huma alimani malamai iri biyu ne alimu dunya wa alimu akhirah akwai malami na duniya akwai malami na lahira fa alimu dunya ilmuhu manshurun malami na duniya shine wanda ilimin shi ko ina kawai yaɗa shi yake damuwar shi kawai a ji labarinsa shuhura ita ce abin nemansa a san shi a san cinikinsa shine damuwarsa da haka komai sai ya tsoma baki ko ina sai ka ji shi duk inda ake neman shi da inda ba a neman shi sai ka gan shi da inda aka gayyace shi da inda ba a gayyace shi ba sai ka gan shi su ne masu neman ina da muƙabala ɗin ina da muƙabala ina da wa'azi ina da lacca ina da walima aure ina da jana'iza ana aje gawa kafin a ankara ya shiga gaba ana zuwa makabarta kafin a ankara ya fara wa'azi ana zuwa wajen wata tattaunawa kafin a bashi dama ya tsoma baki ana zuwa masallaci da zarar liman bai iso ba kafin a ce bismillah ya shiga gaba ilmuhu manshurun wa alimul akhirah ilmuhu masturun shi ko malamin lahira kullum boye kansa yake boyewa yake bai so a san me yake ciki ya fi so ya gyara tsakanin shi da Allah Muhammad ibn Amin ash-Shankiti Allah ya gafarta mishi yake faɗa wa ɗalibai a cikin wata tattaunawa da aka yi da shi cewa yana saurayi matashi ɗan shekara ashirin da wani abu ya taɓa rubuta wata waƙa alfiya na jin ba na manta ba ta sira ta tarihin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga baya sai aka nemi waƙar wanda suka sani ana ta cige waƙa ana ta algata malam da Allah ka fito mana da alfiyan na mana sai ce ai ba ta nan gaba ɗaya ce ina kasa ta yace naje na tona rami kamar kabari na birne ta me yasa yace saboda na ina zaune sai tana na ce lokacin da na rubuta waƙen nan nayi shi ne da nufin ina so nima a san cewa nima ba dama ne wajen ƙarfin ƙwaƙwalwa da basirar waƙa da gogewa ilimi yace wannan shine tunani na san da na rubuta waƙa yace dole na zauna nayi tunani sai naga kai wannan aikin barna ce to barna kuma zunubi in ka yi shi ka ɓoye shi ne kawai zaman lafiyarka wal ismu ma haka fi nafsik wa karita ya tala alayhin nas alayhin nasu ci da haka naje na tona rami na birni ta babu ita har yanzu waka ta zama babu ita saboda tsoron zunubin da zai biyo baya idan ta kai ga mutane da tsoron fita za ta zama mashi shi da sauran mutane amma zama mu yanzu haka mutane suke yanzu Allah Allah kowa yake a ce ya kai ‘ya'yan shi sun kai, ɗaliban shi sun kai. Menene, menene fa'idar ƙur'ani da mutane suke haddacewa don Allah, inda da gaske don Allah suke yi, da zaran wai ɗanka ko wani ƙaninka ko kai kaya da alƙur'ani ko ka samu rabu, to abinda kuma mutane suke so a zo a yaɗa wa duniya cewa sun iya wannan abu. Ce alhamdulillahi wane na ya haddace alƙur'ani, shi kenan a zo a yi ta celebrating, a yi ta biki, a yi ta biki. kinan ba Allah yake mawa ba duniya ake so ta gani kamar yadda ake so a ga wane yayi masters wane yayi phd wane yayi kaza ai ta mishi murna to haka mutane suke kara aikin lahira ai ta musu murna dan za su samu duniya da shi na rike da Allah jama'a wallahi ta wannan abin da ake cewa degree da masters da phd ni har yanzu na kasa gane menene attachment din su to wai kasancewa ka wani wai wani shege dan kayi su ni da na gama phd na wallahi kuka na dinga yi kuka na dinga ina tausayawa kaina saboda kawai da naji mutane maganganun da suke faɗa dai da suke kallon abin naga to me a cikin wannan me a cikin wannan abin da har sai an dinga wata an dinga wani celebrating din shi kawai wani nauyi da ya ƙara hawa kan mutum da wata fitina da ya shiga saboda mutum ma bai ce maka dakta ba haushin shi zaka dinga ji kaga an sa maka kyamar wani musulmi a cikin zuciyarka saboda kawai bai faɗa maka sunan wani mukami na duniya ba wanda an ji lahira ba za a kira ka da wannan mukamin to balantana kuma a ce karatun da lahira a ya kamata ka nufata da shi amma ya zama duniya kake nufata da shi Sheikhul Uthaymeen rahmatullahi alayhi Malam Uthaymeen da kake ji da gani din nan jama'a yakan yi karatu a majalisin sa daga shi sai mutum ɗaya ko mutum biyu Uthaymeen wannan fa majalisin sa na Unaiza kai aka ce ya taba zuwa ma majalisin ya tarabba kowa sai aje littafin yayi ta nafilfili har mutanen da ya saba katun da su suka zo suka zauna ya karatun da su ya tashi me ya rage shi to amma sai ka ji mutum ya ce wai shi ba zai zo ya karatu a wani majalisi ba mutane ba su yawan da yake bukata ba ko kuma idan ya zo majalisin ya ga an cika to zaka ga abin nan din shi tempo din shi ya canza daga in ya ga ba mutane in ba mutane zai dinga jin na ƙasa a ransa inda mutane to ya fi jin cewa to lalle wannan abin nayi ne ko ka san cewa wannan malamin da ake ce Ibn Malik al-Andalusi bai da ɗalibai da za a ce nashi ne ya gama yawon duniya yana neman da zai kanta da mutane ba babu wanda yake bukatar karatun shi sai dai rubuce-rubuce ta yi amma yanzu kuma yana daga cikin malamai da suka fi kowa aka fi kimanta rubutun su fiye da kowa a cikin nahawu sannan Allah ya jarabce shi da wani malami da yake tsananin kinsa da suke zamani din shine Abu Hayyan mai tafsiri din nan malami ne shi ma dan uwan shi amma baya san Ibn Malik Allah ya nisanta zakatun su saboda haka duk abin da Ibn Malik ya sai ya soke shi suyuti da kake jin labari kasancewa suyuti jama'a tun yana ɗan shekara arba'in ya yi uzula ya daina shiga mutane saboda bala'in ma da yake ciki na mahasada sai dai fito ya sallah ya koma gida daga baya ya daina yin sallah ma a cikin mutane a gidan shi yake yin sallah ya shekara kusan talatin yana wannan rayuwa ta kunci sau da ba wai tara mutane a gabanka ko yawan followers ko yawan masoya ko shahara da inda ka je an san ka wannan ba shi ne a gurin Allah ba Allah yana kallon ƙulubukum wa a'amalukum zukata da ayyuka yake kalla ba tarin mabiyanku da tarin masoyanku kullum na wannan kwatancen game da mala albani namu Allah ya gafarta mai mala albani san da yake raye mu da muke sauraron shi muka yarda da shi wala ba mu kai mu mutum dubu ɗaya ba ba haka bane wanda ɗaliban shi na gaske wanda muka yarda da shi a laragami an fi nas ba mu kai mu dubu ɗaya ba duk sauran mutane haushe shi suke ji mu kaɗai da muke zuwa ɗin nan a je muciya a je tudun wada a zo nan a yi mu ɗin nan dai mu ne da ake cewa ‘yan darul hadis mu kaɗai ɗaliban shi sai ire-iren mu ɗaiɗai a wasu garuruwa amma da Allah ya bashi kyakkyawar zuciya da kyakkyawar manufa ya ci gaba da yin abin shi a haka yanzu da baya nan irin dubban masoya da mabiya da ‘yan gani kashe da Allah ya huwace mishi wanda suna kallon kai da ka zauna a gaban shi ma ƙarya kake ma kai ba ma masoyin shi bane sun fi ka san shi sun fi ka fahimtar karatun shi sai wani ma yanzu ya maka musu akan cewa kai makiyan albani ne ba duk mutum na taba tuhumar cewa makiyan albani ne a bayan ya mutu amma kuma har ran da ya mutu ma tare da shi ga malam bello shi a cikin motar ma yake Allah ne ya kwanan shi yana gaba da an kashe shi shi amma wani ma bai san shi a matsayin ɗalibin albani ba misali to ma kana lillahi yabqa da kasusuwan malam albani ai sai in ka ɗauka ka ba wani kyauta ba wanda yake zuwa ya siya mu da muke zuwa karatu mu kaɗai muke si in an yi karatu ko zai ta sunan shi yana son kasar lamba kaza in an zo gobe ko jibi a rarraba in ka je ka saurari kayan ka kaji har yanzu ina da irin su irin na audio din amma da yake dan Allah yake muna mishi kyakkyawan zato jiben da abin ya yaro jiben da abin ya kai ko ina to haka ake so ka nufaci Allah da abin da kake yi na addini kar ka nufaci duniya in ka nufaci shuhura kaga shura da mutane suke ganin ta jama'a fitina ce jarabawa ce ba alkhairi bace malaman da koya kansu suke ka a gane su ba sa so a san su kai ko malamai namu na nan kusan malaman sauro sai ka je kai karatu a gun malami har ku gama karatun ku wallahi wani ko sunan shi bai taba ga muku ba ni ina da malaman sauro da muka karatu sauro a gunsa a zaure a cikin dare wallahi har muka gama karatu a gunsa wallahi ba mu san sunan su ba saboda koya kai ko sunan shi ba zai ga muku ba babu wanda ya san me sunan shi kawai dai ala gafarta malam kawai zai fito daga gidan shi ya shigo zauren shi ya zauna ya karantar da ku daga nan kowa ya tafi abin shi to yanzu aka hada da malaman mu na yanzu da kowa yana da account a Twitter kowa yana da account a Instagram kowa yana da followership a YouTube da Facebook shi zan ce wasu nan ce ni na fara shirye-shiryen barin Facebook sannan muke yin Facebook mu sannan muka fara to ba wannan hayaniya aiki a cikin ta a matsayin wani platform ne na network na harkokin ilimi sanda muka fara yi a nan garin ina cikin zan iya cewa ina cikin mutum na hamsin farko da suka fara facebook a zariyar na watakila tare da su malam hassan abba su malam aliyu sakatare mara jayi to yanzu wallahi ni na fara shirin barin barin wannan platform da sau na ga zama shashanci kawai da hayaniya to in zama kowane malami ta kamar shi kawai yawan followers din shi har ma zai dinga celebrating cewa alhamdulillah yau na samu followers dubu hamsin alhamdulillah what is this wani ba iri wannan ba harka addini bace ba harka ilimi bace amma shi ɗan ya zo jama'a ya caccanza mana abubuwa ya labbasa mana gaskiya ya kawo mana ƙarya ya ƙawata mana ita kuma duk mun biye mushi kuma ba ma so mu ji an faɗa mana cewa mu daina yin kaza kuskure ne ba ma so mun fi so a banmu mu ci gaba da yin abubuwanmu na ɓata da ɓarna wala jama'a dole sai mun yi wa kan bukatun tarafin sai mun koma abinda bature yake cewa mun koma drawing table a matsayinmu na ɗalibai na masu neman ilimi na ustazai na multazimai na ahlus sunna kurakuran da muke ciki na manhajin ilimi jama'a sun yawa wallahi sun yawa sun zaka ga mu ne kaɗai muke kan irin wannan gwadaban sauran duniyar musulmai ta da da ta yanzu duk ba haka ake a yayin da malamai a da kamar da muka faɗa ba ka ma iya gane su manzala sallallahu alaihi wasallam mutum ya zo majalisinsa ya ce waye muhammadu anan bai fahimce shi ba sai na umar yana yawo da riga mai maho malamai irin su imamu ahmad ibnu hanbal yana yawo da, da sanda kamar mabaraci kamar almajiri me ya rage shi ilimin shine damuwarsa amma mun yanzu malamai sun zama ba wannan ne damuwarsu ba jama'a ko kuma su ma dalibai ko wanda ake cewa dalibai masu bin tafarkin malaman su ma irin abin da malaman suke akai na wannan karkata shi suke sha'awa so domin shi yake shine shine shine cin kasuwa shine burgewa kowane dalibi yanzu sha'awar shi ya zama wani mashahuri ko wani zakakuri ko wani fitacce irin wane ko irin wane don ya samu irin duniya da karama da wannan wanan ya samu ba wai abin da zai samu a lahira ne da musa Allah ya kyauta malam yake cewa wato faftagu alimal akhira in kun tashi neman malami da kuka mu karatu ku neman malamin lahira wa hadaru alimad duniya ku kiyayi malamin duniya ku ta kazan dan da shi la yasuddannakum bisukrihi kai ya tare ku daga lahirar ku ta hanyar maye da imor da yake ciki sun matala hadhihi al-ayata sannan ya karanta fadin Allah inna kaseeran min al-ahbari war ruhbani la ya'kuluna amwalan nasi bil batili wa yasudduna an sabilillah lalle da dama daga cikin malamai da fastoci da masu bauta kan jahilci cikin yahudawa da kristoci suna cin dukiyar mutane da barna sai ta cewa kawo sadaka su cinye wa yasudduna an sabilillah suna katange mutane daga tabarkin Allah shi sautu tauba ya ce al'ahbar al'ulama malamai su ne al'ahbar wa ruhuban al'ubbad masu bauta babu ilimi sun makala sannan sai ce la kafirun min ulama'ikum ziyuhu ashbahu bi ziyi kisra wa kaisara minhu bi ziyi muhammadin sallallahu alaihi wasallam yace na rantsi da Allah mafi yawa cikin malaman ku na yanzu sitirar da ke jikin su ta fi kama da sitirar kisra da kaisara fiye da kamata da sitirar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam irin gayin da suke yi irin cakare wadda suke da sharholiyar da suke ya fi kama da suturar sarakuna na maguzawa na kafirai fiye da annabin Allah Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wanda Allah ya roƙe shi cewa afwan Allah ya tambaye shi cewa me kake so a baka ka zama annabi bawan Allah mai mulki ko ka zama manzo bawan Allah yace na fi so ya nemi shawarar Jibrilu Jibrilu ya ce mishi ka zabi cewa ka zama manzo bawan Allah yace na zaben zama manzo bawan Allah shi sa Allah yake cewa inda mun ga dama da mun gina mishi benaye da mun kawo mai kaza da kaza da kaza da mun ga dama Allah bai ga dama ba kuma zalla sai san bai zaba haka ba yace lam yasna libnatan ala libnatin shi annabi sallallahu alaihi wasallama bai gina gida ya dinga dora wani bulo akan wani ba ya dinga yin gida hawa biyu hawa uku nan yayi tiraka can yayi falo can yayi bedroom can yayi kaza nan wurin mota can wurin doki nan wurin shakatawa nan wurin kifaye duk bai yi wannan ba labnatan ala labnatin in ka shige wani malami sai ka dauka a wani three star hotel kake wallahi wallahi in za ka kewaya sai an kai kan ba ka bata za ka yi aka ce maka tafi bayi wallahi sai ka bata da kyamarori da injina da wane ne ko malami ne yake zaune a ciki wala qasbatin ala qasbatin sannan bai yaba siminti wani akan wani ba sayyidina abdullahi sayyidina umar dan khattab hatta sahabbai sai da ya dinga musu tankiya lokacin da sa dan abiyo ka sai gina dogon gida me yace Muhammad dan Maslama je ka ga kuɗi da ka je bayan garin Kufa ka sai itace amalanke guda ka je ka kona min gidan kaka ce kowa komai sai ka gama kona gidan haka ko aka yi Sa'ad ya ce ya zaka mu haka kona min dukiya yace kai yanzu koda kowa zai zame ya bi duniya kai bai kamata ka zame ka bi duniya ba Umar yace yanzu za ku gida ku yi gidaje ga jajjeru wanda sai kun sun kuya za ku shiga haka yazo a cikin kitabul amwal haka yace wa sahabbai duk wanda zai gida ya gida irin irin na kakannin mu fulani wanda sai an sun kuya yake shiga saboda kai kakka dinga biye wa duniya amma wani gidaje za ga an jera bulo malam iya ganinka an sumunce an filiste an wane ne ta yi wannan ba sa sa mutum ya tana lahira amma in wanda sai ka duka ne za ka zai dinga tana ya yi kama da kabai ya ce lakin rafa'a rufi alahu alamun fashen mara ilai shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama an daga mai wata tuta tutan neman lahira sai ya dage damtse wajen nemanta ita ya nema lahira ya nema annabi ya tashi ya ce mali walid duniya ina ruwana da duniya take take nema ta dinga ta dinga ta dinga kawo min hari na ruwana da duniya da aka ce ya kamata kai ma kai kaza ya manzo Allah ya zama kana da bayi a gidanka ma'aikata kana da wurin aje dawakai established kana da wurin baki kana da kaza ya kamata kai ma kai haka ya ce mali wa duniya ina ruwana da duniya haka sai na ali yake cewa duniya ke duniya ki je ki yaudari wani ba ni ba ƙarya kike ni ba za ki yaudare ni ba wa qala al-fudail al-ulama'u kathirun yace malamai suna da yawa wal hukama'u qalilun amma masu hikima kadan ne wa inna ma yuradu min al-alimi al-hikma abinda ake so min al-ilmi daga ilmi abinda ake nema shine hikimar wato ilmi ya baka hikima shi sa Allah ya ce wa man yu'tal hikmata faƙad utiya khairan kafira faman utiya hikima faƙad utiya khairan kafira a kala muhammad bin husayn qaulul fudail wallahu alam alfuqahu kathirun wal hukamau qalilun ya'ni qalilun min ulama'i man sana ilmuhu an ilmuhu an dunya yana nufin cewa kadan ne cikin malamai wanda suka katange ilimin su suka hana ilimin daga ya zama na duniya wa talaba bihi al-akhirah wanda lahira ko suke nema da ilimin su wal kathir min ulama kad iftutina bi ilmihi da dama daga cikin malamai ilimin su ya zame musu jarabawa wal hukama qalil ka annahu yaqulu ma azza man talaba bi ilmihi al akhirah wato ba wanda ya kai darajar wanda ya nemi lahira da ilimin sa malamai da yawa suna fituntunuwa da ilimin su jarabawa ce Allah yake wa mutane da zaran Allah ya ba mutum daukaka Allah ya bashi shahara Allah ya bashi fasaha Allah ya bashi ƙarfin ƙwaƙwalwa, Allah ya bashi karɓuwa a cikin mutane, sai wannan ya zama shi jarabawa ba, ko yake yi tsira daga wannan jarabawa ba. Sai ka ta neman tsarin Allah daga gare ta, saboda ka tun farko kaka nufaci wannan abu. Wannan shi yake sa sai malami ya waye gari, ya daina ganin darajar ilimin da yake da shi, a darajar waɗannan abubuwan yake gani irin na ‘yan duniya, da haka shi ma sai ya koma neman duniya da suke neman duniya, daga nan kuma sai ya halaka. Allah ka gafarta mana, Allah ka yi mana rahama, Allah ka samu cika da imani Allah kuma ka dawo da mu kan tafarki madidici a koda yaushe ya Allah ya muqallibal qulubi sabbit qulubana ala ta'atika wa dinika wa siratikal mustaqim wa sallallahu wa sallama ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam assalamu alaikum wa rahmatullah Na'am